الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتي رانا تلا ربايو كو goma sha bakwai ga watan ramadan hijiriya 1445 kuma yau ne majalisunmu na goma sha bakwai din a wannan tafsiri daga wannan masallaci masallacin al'ahafat cikin garin gombe a kasar najeriya arewacin najeriya inda muke ci gaba da tafsiri a cikin suratul bakara wanda kirgin ɗayan kuma 27 ne ga watan march 2024 haka ne ko 27 ga watan march 2024 allah ubangiji ya sa mu ga ƙarshen watan nan lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya maimaita mana ya maimaita mana muna cikin suratul baqara jiya mun gama aya ta 216 yau zamu tashi aya ta 210 ai da 15 kai yau zamu tashi da 16 fadin Allah madaukin sarki kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum kamar yadda muka fada muna da bako yau insha Allah tabaaraka ta'ala shi zai rike karshen majalisi din kuma Allah ya iso wansa Dr. Musa Yusuf Al-Hausawi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba ai furida yana zuwa da ma'anoni da yawa, falkat buhuna bi ma'anar fardu. kamar yadda zo a cikin fadin Allah madaukin sarki yadda muka yi bayani a baya kutiba alaikumus siyam bi ma'ana furida alaikum kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki kamar yadda Allah ya ce inna salata kanat lamuna kitaban mawqutan yawwa ai an wajabta muku shi kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki wa huwa kurhul lakum wa huwa kurhul lakum nan kurhun ya zo masdar ne masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaki alhali makruhun ne lakum kurhun anan bi ma'ana makruh galibi idan ismul masdar yazo yana iya daukan ismul maf'ul kamar yadda Allah yake cewa ulati hamlin wa in kunna ulati hamlin ay mahmulin da kuma fadin Allah fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam man amila amilan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun ay mardudun kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum ay wa huwa makruhul lakum an wajabta muku yaki alhali kuna kyamarsa kuna ki ba kwa so Allah sai ce wasa an takrahu shay'an da yawa wasu abubuwan za ku ki su wa huwa khairul lakum alhali alheri ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wasu abubuwa kuma da yawa za ka ga kuna son su wa huwa sharrul lakum amma sharri ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji shine masani mafi sani ko kuma ba ku sani ba wannan ayan tana magana ne kan wajabta yaƙi an wajabta muku yaƙi kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaƙi wa huwa kurhul lakum alhali ba kwa so nan wajen rashin son yaƙin mun gane ko rashin son yaƙin almuslimuna la yakrahuna ma faradahu Allahu alaihim ba wai abinda Allah ya wajabta musu ne ba sa so ba la abinda ubangiji ya sa musu suna so saboda sun san akwai lada sun san akwai sakamako duniya da lahira wa inna ma yakrahuna alqital su a kashe su a zubar da jinin su wannan a dabi'a dan adam baya so a kashe shi baya so a zubar masa da jini koda kuma ubangiji ne umarni a yi masa hakan din to a yadda aka dabi'antar da shi da kyamar abu to yana kin haka din dabi'a ce ta dan adam kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an akwai abuwa da yawa da za ku ki su yanzu yadda kuke kin kisan amma wa huwa khairul lakum da za ku je a yakin a kashe kudin wallahi shine mafi alkhairi a gare ku a wannan rayuwar da ake shan wahala ma ka tafi daga kalmar Allah a duk abin da ka san na Allah ne a ce ka mutu a kansa wannan shine mafi alkhairi a gare ku wa asa an tuhi- an tuhibbu shay'an wasu abubuwa kuma da yawa za ku so su wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne a gare ku yanzu ba ku son yakin in kuka kyamaci yakin kuka zauna abokanan gaba suka farma muku suka afka muku suka maida ku bayi to yanzu kun ki wani abu amma ya zama sharri a gare ku ta yadda kuka ki ku zama reactive ko kuma a lokacin da kuka ku zama proactive ko ya zama ne zo aka aka mamaye ku aka cutar da ku waye ke so waye waye waye abokin gaba zai tunkare shi ya ce yana so mu je mu buga kowa son samu a ce ba sai an buga ba a kashe wutar kuma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yanzu mutanen biyu mutanen garin biyu lokacin da aka yi ta'addabansu a shiga a taba musu can a shiga a taba musu can a arewacin najeriya suna daga cikin jihohin da suka ba da da darasi mai yawa suka ce kai wayannan da suke zuwa su ci mutuncin mu nan fa yadda mu ba ma son a zubar mana da jini ba ma so a kyamaci ayi kaza su ma fa ka ba sa so mu shirya kawai haka suka shirya a ba sa son suka ɗau mataki a jiharsu a yankinsu gurin ya zauna lafiya har yau ɗin nan to a sa'an takarhu shai an tuhibbu shai mahu sharrun lakum za ku so zaman lafiya ku ci ai a zauna amma a zo ta afka muku kuna zaune kuna kallo wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ubangiji masani ne ko kuma ba ku sani ba kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki fa'idodi za mu samu an wajabta muku yaki amma yakin da aka wajabta muku fita yana da sharuda yana da ka'idodi na farko ya zama kuna da iko kuna da iko na abokanan gaba da za su tunkare ku kuna da iko ku buga da su ba ka da iko ba za ka yi ba alhamdulillah musulunci baya tsokano yaki baya tsokano yaki amma kuma bai yadda a taba ka kuma ka zauna ba to wanda zai taba ka sai ka duba in ka je ka tunkare shi don ka kare kanka karama wanne ne ya fi dama-dama ko akwai wasu dabarbarun da rashin tunkaransu akwai hanyar da zai fi muku maslaha wannan dole musulmi su ke aiki da kwakwalinsu to saboda haka sai an duba wannan akwai dukiya kuna da kudi a lokacin da kuka ji wasu suna muku shiri wani irin shiri kuke da shi na biyu ba a yaƙi haka kawai mutane su tashi kawai su tunkari abin nan a sai an samu shugaba ƙarƙashin shugaba wannan ƙira ta mutu ahli sunna sai an samu shugaba gangariya shine zai tsara shine zai selecting shine zai screening ya ce waɗanda suke so su ci mutuncinmu nan ku je ku ɗau mataki a kansu ba irin yadda ake bankaura yanzu ba da fitintinu ne wannan ba jihadi sunansa ba ku dole a samu shugaba Allah subhanahu wataala yake cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum da yawa za ku so wani abu ya zama sharri ne a gare ku anna la qad yahkumu hukman shar'iyyan Allah zai iya hukunci hukunci na shari'a kauni aw shar'i amma kuma zama bawa baya son sa kamar yadda mu gari a nan gurin ba wai baya son abin da ubangijin ya dora masa ba a'a abin da zai faru da shi a ciki din na ɗabi'a na ɗan adam wanda an sa masa tsoron abin da zai taba jikinsa duk jaruntar mutum za a masa allura wala ko kaga ya yi shiru din nan zuciyarsa da ana gwada ta zaka san me yake faruwa ɗabi'a ce ta ɗan adam saboda haka abubuwa da yawa baka son su amma akwai alkhairi a karkashin su yanzu yaƙi yaƙi da ba a so amma fa'idansa yana da yawa na farko daular za ta zama tana da izza yanzu koriya da manyan kasashen da suka ga za a musu reni a waje kaza suka ce a zo a buga don kar a taba kimansu aka buga kuma suka duniya ba ta tsoronsu ba su yi wa kansu ba zama suna da izza ba to haka musulunci ba a so ya zama rago ba a so ka zama rago kullum za a rena ka ba ka son amma in ya zama dole ka je a buga zai sama muku izza zai sama muku kima zai sama muku daraja sannan akwai abubuwa da yawa kuma zai zama na ba ka son sa ai kana son sa amma kun sharri ne a gare ku to nan wajen ce za ku ki abu amma sai zama alkhairi a gare ku a nan gurin bai gaya mana sifan alkhairin ba sai dai a wani waje wata aya Allah ya ce mana wasa an takarau shi an fa yaji Allah fihi khairan kathira nan khairan kawai ya ce muku mutlaqul khair amma a wani guri Allah ya ce alkhairin fa ba kadan bane ba kaɗan ba ne ba duk abin da kuke kyama ne zai zama na result ɗinsa ma abin kyama ba ne result ɗin zai iya zuwa abu mai kyau haka kuma za ku so abu wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum da yawa kuma za ku so abu ya zama sharri a gare ku imamul ibnu kasir yake cewa gabar aya ta biyu din da yawa za ku so abu su zama sharri a gare ku wannan am ne wannan ya game dukkan abin da za ka yi a duniya amma na sama ana maganarsa akan jihadin ne sai wasu ɗaiɗaikun abuwa da za su go ƙarƙashinsu amma da yawa za ka zama kaso abu da duniya za ta taru a kanka za ka ce kai wannan ka fi so ko da su ba sa so amma kuma sharri ne a gare ka da yawa to shi sa ƙarshen ayan Allah ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun ubangiji ya sani ko ba ku sani ba nan gurin wasu malamai suka ce anan ne ake samun shar'iyya na yin istikhara tunda zaka so abu sharri ne a gare ka zaka ki abu alheri ne a gare ka Allah ne ya sani ku ba ku sani ba to sai aka ce dukkan abun da ba na wajibi ba yanzu na wajibi in ya zama dole a gare ka koda kana ki dole ka ji koda kana ki dole ka yi shi aikin haji duk wahalar da za a sha in ka samu kuɗi kana da ƙarfin jiki dole ka je ka yi saboda shi umarni ne amma abin da yake ba na umarni ba na mubah kamar aure kamar kasuwanci kamar saye da sayarwa kamar wata tafiya ta taso maka zaka je medical check-up a turai ko zaka je medical check-up saudi arabia ko wani guri wannan abubuwa ne waɗanda in baka je ba zaka iya yin su a gida mubah ne ka aikata su ba tilasta maka aka yi ba a su sai ka nemi istikhara ta ubangiji annabi kuma ya karantar da mu sabai suka ce yadda ake karantar da su alqur'ani haka annabi ya karantar da su al-istikhara saboda haka sai ka nemi zabin ubangiji istikhara kuma ana yi sau daya ana yi sau biyu ana yi sau uku ya yi sharaɗin karɓanta ko abin ɗinta in abin ya faru in kai ta neman zaɓi ubangiji abin ya faru kenan alheri ne in kai ta yi kuma abin ya wargaje kenan sharri ne wannan shi ne zaɓin da ubangiji ya maka wasu suna cewa ana jin ta a rai to ko ka ji hankalinka ya kwanta ka yi istikaran ka ji hankalinka ya kwanta wallahi in ba alheri ba ne allah ba zai zartar da shi ba wani za ka ji ce ka na ji fa ni fa gaba ɗaya na nutsu kuma abin bai faru ba to rashin faruwansa shi ne alheri wani zai ji kuma ya tsani abin ya tsana an buga duniyan nan ya ji wallahi shi ya tsani abin amma kuma sai abin ya faru wallahi shine abin da Allah ya zaba maka matukar ka ba wa Allah zabi da zuciya daya kisa in ka zo istikara ba a son zuciya in ka zo zuci istikara ka ajiye dukka abin da kake so ka ce Allah kai nake neman naka in ka yin kai ta jin wancan yafi wancan yafi tafi a wanda yafi din in ya faru to shine alkhairi in bai faru ba ko da wanda zuciyarka ta zaɓa tafi kwanciyar hankali tafi in bai faru ba to zuciyarka za ta haince ka ne ba shine zaɓin ubangiji ba wallahu ya alamu antum la ta'lamu ubangiji ya sani ko ba ku sani ba ba wanda zai ba zaɓi ubangiji Allah ya kunyata shi Allah zai abin nan na'am sai Allah ya ce me
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ina gargadan da muka fara yasalunaka ko o mun yi guda daya na mun yasalunaka anil ahilla tun zamu yi ta samun yasalunaka yasalunaka yasalunaka mun yasalunaka anil ahilla mun yasalunaka ma da yunfiqun ba mu yi masalunaka ma da yunfiquna ba ok mun na walidain wal aqrabin ba za mu sake yasalunaka ma za yunfiqu da qulil afwa a gaba ba to nan yasalunaka an shahril harami qitalin an shahril harami qitalin fi sabai suna tambayan ka game da yakin aibun nan shahrul haram abun nan watanni masu alfarma qitalin fihi yaki a cikin su domin akwai watannin da an haramta yaki a cikin su wayannan watannin guda hudu ne minha arba'atun hurum qur'ani yace a cikin watanni inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah a cikin kirki kidaddagen watanni watanni ne guda 12 a cikin littafin Allah minha arba'atun hurum a cikin su akwai guda hudu watannin alfarma sune wannan ake tambaya a cikin su yasalunaka ani shahril harami bitalin fi sune zulqaida da zulhijja da muharram da rajab wayannan wayannan watannin haramun ne ayyaki a cikin su mai ake nufi a yaƙi a cikinsu shi ne ku musulmai da gangan ku ƙirƙiri yaƙin amma in an ce za a yaƙe ku a ciki kuma ba za ku zauna ku zama sakarkaru ba a za ku zama reactive kuma a wannan lokaci dai to ana tambayan ka game da waɗannan watannin yaƙi a cikinsu ƙulƙitalin fihi kabirun Allah sai ƙara jaddada abin da ke cikin wancan ayan min ha arbatun hurum ya ce yaƙi a cikinsu babban zunubi ne kabirun kabira ne min kaba'irul zunub babban zunubi ne amma kun san kafiri shaƙi ne makiyinka shaƙi ne yanzu suna faɗan wannan ne a lokacin da za a taɓa mutuncin musulmai wai musulmi sai dai su zauna kar su rama kar su dau mataki ko da an yi musu izgilanci su kyale saboda waɗannan watannin alfarma ne sai Allah ya mayar musu da martani yake cewa wasaddun an sabilillahi ku ji ayyuka ne guda hudu tun kuɗa mutane daga addinin Allah ku hana su shiga addinin Allah ko suna son shiga ku hana su ko su shiga ku yi abubuwan da za ku fitar da su wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi da kafircewa Allah wal masjidil harami da kafircewa masjidil haram ko kuma saddun an masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutanen masjidil haram musulmai da suke makka ku fitar da su a cikinsu akbaru inda Allah ya fi girma a wajen Allah ta ɓangaren zunubi fiye da abin da kuke yin magana a kansa ɗin in ku kafirai kuna cewa waɗannan watannin da wasu musulmai suka zo za a taɓa su suka yaƙi a ciki kuna ganin sun yi wani babban zunubi ku kuma manya-manyan zunuban nan da kuka yi a guda hudu kuke yin su ai ya fi wancan abin da kuke ganin musulman sun yi kun gane bayanin ya salu na ka'ani shaharar harami talin fi suna tambayanka game da yaƙi a cikin shaharul haram ƙul ƙitalin fihi kabirun yaƙi a cikin babban zunubi ne amma wasaddun an sabilillah a hana mutane zuwa ka tafarkin Allah wa kufurun bihi da kafircewa ubangiji wal masjidil harami ko da kuma almasjidul haram ma'ana al-kufr bil masjidil haram ko al-kufr billahi tabaaraka wa ta'ala ko saddun anil masjidil harami a hana mutane daga masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu da a fitar da mutane daga cikin su ba da haƙƙi ba su waye aka fitar da su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da haƙƙi ba aka fitar da su akbaru indallah wannan shi fi girma a wajen ubangiji ku ba ku ga manyan zunubin da kuka yi ba sai wanda za a taba su suka ɗau mataki shi ne za ku yi abin nan haya gaga to wal fitnatu akbaru min alqatl abinda musulmai suka yi na ɗaukan mataki a cikin watan haram ɗin ya fi sauƙi fiye da fitinar ku menene fitinar kafirai a nan gurin eh malaliyu ba shirk bane a nan gurin yawwa naji dadi da ka fassara da haka a can aya ta baya ana nufin shirk amma nan gurin alfitnatu shine as-saddu an sabilillah wa man almu'minina wa idaihim wal fitnatu bi ma'ana ida'ul mu'minin cutar da mu'minan da akai aka kore su daga makka aka hana su zuwa dawafi aka hana su kaza wannan shine wal fitnatu akbaru min al-qatl shi yafi girma fiye da ma yakin da kuke cewa sun yi to su kafirai wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun mayar da ku kafirai irin su in dai za su iya in istata'u in har za su iya amma la yastati'una ba za su iya ba amma kullun aikin su kenan ta dukkan hanya ta da barbaru tunda ba za su iya ba to za su iya daukan mataki na gaba matakin su samu ku shakka matakin su bata matasan ku yadda matasan ku za a koya musu shaye-shaye a koya musu aikin aikin hayaniya ya zamana su dai matasan ku sunan su musulmai a suna amma a ɗabi'a gara wani kafirin a ɗabi'a ba saboda kafiri wani kafirin ba zai fasa maka gida ba ba zai maka kaza ba ba zai zo ku cikin ku musulmai dan musulmi ya zo ya hana ku bacci ya hana ku bacci kuma kuka yadda kuma har yanzu ana yaran mu yaran mu musulmai suna ruduwa yaro kaje ka sha ka sha ka sha totolin ka sha kaza ka sha kaza su zo kuma su yi muku dariya har su ce kuna cewa kalare kuna cewa kaza ai ayanku ne ‘ya'yan kuma ‘ya'yan namu kuma har yanzu ba su da hankali duk hanyar da za su yi su lalata ku sai sun yi amma ba za su iya ba shi sa Allah ya kwantar wa muminai musulmai hankali yake cewa innal ladina kafaru su kafirai yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kullun ciyar da dukiyarsu suke dan su toshe hanyar Allah wancan saddun an sabilillah kullun aikin da suke amma Allah ce fa sayunfiquna haka za su ciyar da dukiyar sun matakuna alaihim hasara daga ƙarshe za ta musu asara sun mayuglabu na kuma kullum musulunci cin nasara zai a kansu shi sa a kwashe 'ya'yanku a je a kai su a mai da su kiristoci sai sun girma ubangiji ya tuno musu ya saka musu zuciyarsu ta musulmai su dawo hannun musulmai 'yan uwansu to yadda suke ta yi suke so sai sun mai da ku kafirai ta duk yadda za su iya tabba za su iya samun ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu to sai Allah ce wa man yartadid minkum an dini dukkan wanda ya ridda a gari a cikin ku daga addinin sa yana musulmin suka ci nasara a kansa ya bar addini fa ya mutu wa huwa kafirun ya mutu kuma yana kafiri fa ulaika habata amaluhum wa inna za a ruguza aikin su fi dunya wal akhirah na duniya zai rushe na lahira kuma ka san babu rabo mu duba ayan nan wa man yartadid duk wanda ya ridda an dinihi daga addinin sa fa ya mutu ya mutu sai ya mutu fa wa huwa kafirun sai ya mutu yana kafirin fa ulaika habita amaluhum sannan a rusa ayyukansu amma da yayi ridda ya shekara 20 yana ridda bai mutu ba sai zuciyar musulunci ta dawo masa sai ya karbi musulunci to duk ayyukan da yayi kafin musulunci tsakanin kafirtansa da shekara 20 din nan wannan kafircin da ya na shekara 20 bai rusa aikin musuluncinsa na shekara biyar ko shekara kaza na baya ba tunda qur'ani ya ce fayyan mut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum sannan ne za a ruguza aikin su wannan shine ra'ayi na imamu shafi'i Allah ya masa rahama akwai sabani wasu malaman malikiya suka ce daga ya kayi ridda a yau duk aikin ka ya rushe ba sai an mutu ba duk aikin ya rushe da mutun zai tuba to duk ayyukansa sun ruguje aka ce me dalilinku suka ce Allah ya fara a Qur'ani la in ashrakta la yahbatanna amaluka kana yin shirka za a rusa aiki annabawan Allah ma dukan su aka ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da za su yi shirka da duk abin da suka yi atake ana yin shirkan aiki ya ruguje kaga malikiya za su baro aiki ai wannan sabanin akwai abin da malaman fiqh suke ce mata suke ce masa samaratul khilaf wannan sabanin meye ne abin da zai aifar mana in ka duba zaka kaman abu guda ɗaya ne ha idan an ce yanzu mutum yayi ridda aikin sa ya ruguje ya dawo musulunci ba shi kenan ya dawo sabo ba ya fi masa maiko ya dawo sabo kamar yau aka haife shi wancan kun suka ce a'a in ya dawo sabon ne in ya idan ya dawo ne an karbi tubansa amma aikin sa na baya yana nan bai rushe ba za a dora sabo ne wani zai ga kaman ba bambanci akwai bambanci idan yanzu ya aikin haji aikin haji sau nawa ake so a rayuwar mutum sau daya to yau sai ya aikin haji bayan shekara bakwai sai ya kafirce in a mashabar malikiya ne aka ce aikin ya rushe ana bin sai ya samu kuɗi ya koma aikin haji da sarkin gari zai bi waɗanda ba su yi aikin haji ba yana kama su yana musu bulala suna da iko wannan wanda ya yi riddan ya ruguza aikin hajinsa yana daga cikin waɗanda za a daka shi don yana da iko bai koma ya aikin haji ba saboda ya ruguza wancan a mazhabar malikiya a mazhabar shafi'ar suka ce aikin bai rushe ba da za a zo ana tuntuban waɗanda ba su yi aikin hajji ba kuma suna da iko sai a ce wannan lokacin yana musulunci yayi kuma ya dawo musuluncin aikin bai rushe ba yana nan Allah sa fiqhun ya fito walaika habitat amaluhum wayannan sune ayyukan suka rushe fi dunya wal akhirah a duniya da lahira magana mafi inganci magana mafi inganci ita ce maganar shafi'iyya domin wancan an kawo shi ne a dunkule wannan ayan kamar zamu ce mutlaq ne da muqayyad ko wancan ta ce in an yi an rushe amma rushewansa sai in mutum ya mutu bai tuba ba wannan shine abin da zai fi shine abin da ka'ida za ta fi daukansa malikiya suna da wata ka'ida suna da ka'ida cikin kawa'id na mazhabar malikiya shine al'amalu bil umumat duk gurin da suka samu am in dai ba ba yadda suka iya ba yahmilunahu ala umumihi suna daukan sa akan umumin sa babu ruwan su babu ruwan su aka suke daukan sa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun wa'annan sune yan wuta kuma za su za su dawwama a cikin ta tayyib akwai sabani a karkashin wannan aya tunda ubangiji yake cewa qul qitalun fihi kabirun yasalunaka an shadil harami qitalun fi ana tambayinka game da watanni guda hudun nan yaki a cikin su qul qitalun fihi kabirun yaki a cikin su babban zunubi ne وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون wannan ayan an soke ta ko ba a soke ta ba tunda an tambaye su game da wayannan watannin ubangiji ya ce qitalun fihi kabirun yaƙi a cikin wayannan watannin kaba'ir zunub ne mummunan zunubi ne babban zunubi ne amma kuma wani waje Allah yake cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim kaga jahidul kuffara a ko ina a kowane wata wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa khudhuhum haythu thaqiftumuhum wani waje kuma ba a ce banda wata kaza banda wata kaza banda wata kaza ba kenan waɗannan ayoyin da suka ce ta ko'ina a yaƙe su a lokacin da suke shirya mana makirci kenan ta shafe wannan ashirul hurum ɗin shi ne malamai suka yi saɓani magana guda biyu magana ta farko shi ne wacce na faɗa yanzu waɗannan ayoyin da na kawo malamai suka ce su ita ce ta shafe wannan ayar cewa an soke waɗannan wata hudun duk babu maganan yaƙi a cikinsu ƙauri na biyu hukuncinta yana nan har yanzu a watanni hudu ɗin nan haramun ne a yaƙi sai dai in an fare ku ana so a taba ku ku bawa kanku kariya wannan shine kauli na biyu wannan kuma shi tace magana mafi inganci wannan ita ce magana mafi inganci Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymeen yake cewa annal hukma baqin lalle hukuncin nan yana nan wa annal qital fil ashr al haram haramun yaki a wannan watan haramun ne amma idan akwai uzuri akwai abin da ya faru za a taso muku za a afka muku ana muku shiri to ko a cikin watan ne ku je ku yaƙi in ba ku manta ba a waccan ayar da muka karanta a can baya wal hurumatu qisas wal hurumatu qisas wata masu alfarma akwai daukan fansa a cikin su in an taba ku ku dau fansa a cikin a cikin su fa in qataluukum fakutuluhum duk har a cikin wayannan watannin shi sa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda abin nan ibn al-qayyim azadul ma'at yake cewa qatal annabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala thaqifan fi shahr dhul-qa'da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanki banu banu banu thaqif a wani wata a cikin dhul-qa'da wa huwa wa huwa shahrul haram kuma yana daga cikin ashhurul hurum dinnan in ba ku manta ba yakin tabuka a wani wata aka yi shi a rajab a watan rajab aka yi rajab ma yana cikin ashirul hurum amma annabi ya yi me yasa annabi ya yi saboda ya samu labari rumawa mutanen rom mutanen ina mun dan tattauna a can baya a gurguje sun gama kintsi za su zo su yaƙi annabi su haɗa kai da larabawa da waɗanda suke yankin tabuka a haɗu tunda an ci nasara a kansu a kaza za a zo sai an fatattaka annabi annabi ce ba za a zauna ba ku tashi mutum kare su a watan rajab annabi ya tafi sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna maka a lokacin da zaka zama reactive babu laifi amma ka zama proactive nan ne aka haramta ibtida'an kai ne zaka fari abun wannan shine abin da aka haramta maka aya tana nan kan hukuncinta akwai fa'idodi a wannan ayar da yawa fa'idodi masu yawa za mu ɗan karanta kaɗan kaɗan waɗanda suka sauwaga na farko saddun an sabi kun san kufurin ne saddun an sabi kufurin ne a toshe mutane daga tafarkin ubangiji ta wasu hanyoyi kafirci ne dukkan ayyukan da aka sani ko wasu malamai suna cewa har aikin da zaka sawa mutane shakku da kokwanto ga sunna tana yawo amma kai ka zama ka sha bid'a aikinka kawai shine yan bid'an da suke karkashinka suna fara gane sunna sai ka zo kai ta samu su shubha kai ta hana su su shiga wannan abin nan din wannan kufurin billahi tabaaraka wa ta'ala yana daga saddun an sabilillah babban babban zunubi ne yana daga cikin a'azumuz zunub an yusudda al-insan an yusadda al-insanu 'ala al-haqq atare ka daga gaskiya fa kullu man sadda 'anil khairi fa huwa saddun an sabilillah duk wanda ya toshe wasu akan alkhairi yana daga cikin saddun an sabilillah sai dai toshewa daga sabilillah yana daga sabi yana daga bambanci daga wancan zuwa wancan daga girman abin da ka toshe mutum idan ka hana shi nafila kaga girman wanda ya hana ka nafila daban ne da wanda ya hana farilla girman wanda ya hana aikin haji daban ne da wanda ya hana yin yin mutiri ko wanda ya hana kiran sallah kamar wasu wasu kasashen da an hana kiran sallah sai yanzu tambaya da zamu yi yadda kasan saudiya take cewa daga yau aikin haji daga yau aikin haji shekaran nan mutum miliyan biyu ne kaɗai za su yi aikin haji alhali masu son su je aikin haji sun kai miliyan biyar ana ji ana kallo sai a hana miliyan uku yin aikin haji wannan ba zai zama saddu an sabi lillahi ba ba zai zama haka ba siyasa ce amma siyasa ce da ta zama da ta zama ja'iza saboda me sa saboda za ta hana cutar da wasu a ishtihadi na ƙasar saudiya tana ganin in mutane sun wuce miliyan biyu a wannan shekara za a iya cutar da wasu za a iya samun mutuwa za a iya samun kaza sai suka yi ishtihadi wannan ba zai zama saddun an sabilillahi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yazo zai tafi jihadi ya manzon Allah ina so zan je jihadi sai manzon Allah ya ce ba kai shekara 15 ba baka kai kaza ba in bai kai ba uban sai tabbatar cewa wannan bai kai shekarun ba ko bai kai kaza ba sai a ce ya koma saboda me saboda maslaha sai abin akwai abin da za a hana da maslaha insha Allah tabaaraka ta'ala baya gargashin wannan ridda tana ruguza ayyuka kamar yadda mu karanta a wancan duk wanda ya yi ridda daga addininsa sannan ya dawo ayyukansa ba su ruguje ba a bisa magana mafi inganci aikinsa ba su ɓaci ba wanda ya yi ridda ya mutu to da shi da kafiri uwarsu ɗaya mukalladun finnan zai tabbata a cikin wuta wanda ya yi ridda yawwa ga wata matsala babba fiɗhiyya wanda ya yi ridda yana kan riddansa annal murtad la yu'amalu fid dunya bi ahkamil mu'minin wanda ya rida ba za a masa mu'amala mu'amalan muminai ba za a ci da, da, da, da musulmi ne amma yanzu ya yi ridda to za ka masa mu'amala ta yadda ake yi wa kafirai ne domin an ce wula ka hafitar amaluhu da zai mutu ba za a wanke shi ba ba za a masa likkafani ba ba za a masa sallah ba ba za a binne shi a makabartan musulmai ba ba za a ci gadonsa ba da kuma za a mutu masa shi ma ba zai ci gado ba ya mutu babansa ya mutu ya zo zai ci gado ba za a bashi batun da ya yi ridda in ɗansa ne ya mutu ya yi ridda ba zai ci gadon ɗansa ba sai malaman shi kai sabani shin shi za a ci nasa shi in ya mutu ‘ya'yansa musulmai za su ci nasa wasu malamai suka ce eh za a ci domin musulunci ya alu wala ula alai shi musulunci ya yasa mai ke ba a hawansa ne wancan da za a haushi ne Allah ya ce malamai suka ce ba za a haushi ba amma kai zaka in kai ne zaka hau kafirci ka haushi mana ba matsala ka je ka ci gado wasu suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarsul muslimul kafir wala al kafir al muslim duka wannan guda biyu wannan ba zai gaji wannan wannan ba zai gaji wannan ba wannan shine abin da Sheikh Muhammad ibn Salih Al Uthaymeen ya rajjaha yana ga babu gado a tsakani na'am alaramma mu je aya ta gaba
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah lalle waɗanda suka yi imani walladina hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi saboda Allah ulaika yarjuna rahmatallah lalle waɗannan sune masu neman rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah ubangiji mai gafara ne mai rahama na'am
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ubangiji yake cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir wannan aya mun tattauna akanta a can baya wa zai tuna mana a wani guri ne muka kawo wannan aya muka tattauna akanta lokacin da aka yi me a a karkashin wace aya muka taba wannan misalin muka taba misalin azumi ma wa zai tuna akwai kyauta ga kidin mota za a dauko kyautan a mota wa zai tuna ina muka kawo na'am malaliyu malaliyu ya matsa ya ci kyautan nan ehe ya salu na kanil ahilla ehe la ba kan wannan bane eh ai ba mu yi kutuba alaikum siyamu na ba a kanta muka yi ba ba a kanta ne ba ba a kanta ba ne a ina ne muka kawo nan misalan in na amsa duk masallacin nan kowa ya tara min 200 dama kyauta na sabbin 200 500 sabbin 200 500 mun yi mun kawo misali ne a lokacin da muka yi maganar yaƙuƙuka muka ce yaƙi an fartan dashi hawa hawa hawa hawa hawa matakai matakai sai na bada misali giya ita ma matakai matakai matakai azumi matakai matakai matakai matakai a gurin yaƙi ne muka kawo su a lokaci guda da ɗauko maganar muhammadu aminu shankiti eh kun tuna yaƙi lokaci guda aka fartanta shi ba lokaci guda ba ne saboda haka abin nan wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin a wannan ayan to saboda haka muka zo maganan giya wannan maganan giya mun tattauna ta a gurguje nan bazan bazan bazan dade ba shi yasa nace a kawo ta a kawo aya din yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi ay yas'alunaka anil khamri wal maisiri sahabbai suna tambayanka game da hukuncin giya da kuma caca kul fihi ma ismun kabirun ai da caca da giya akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnasi akwai kuma dan amfani ga mutane wa ismuhuma amma zunubin su da ukubar su akbaru min naf'ihima yafi amfanin yawa ba muka ce wannan shine mataki na nawa na haramta giya shine na daya ko na biyu shine na farko ko giya ta bi matakai nawa ne na haramci mataki uku magana da aka yi kan giya a sau uku ne mataki uku ne to a can wancan da muka yi magana mataki uku na kawo mana amma giya haramta ta sai da ta bi mataki guda hudu matakai guda hudu ta bi mataki na farko mataki na farko ubangiji cewa ya ku sha kayan har ya gaya mana ma yadda ake giyan da abin da ake giya yana gaya mana ni'imar da ya mana a cikin neman da ya mana ma ya ce hadda giya ga yadda kuke shan kayan ku gashi wannan shine mataki na farko Allah ya kau da kai game da kafirai game da waɗanda suke shan giya bai ce musu komai ba ya nuna musu babu damuwa a kanta saboda yadda ta bi jikinsu wannan shine mataki na farko alaramma mu koma qur'ani ne karanta mana can cikin suratul nahl aya ta 60 wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نسقيكم- سائغا للشاربين نسقيكم نسقيكم مما نسقيكم مما في بطونه من, من بطونها.
بين فرث نسقيكم مما في بطونها
نعم نسقيكم نسقيكم مما في بطونها من بين فرث
نسقيكم مما في بطونه من, ومن بين بطونه.
فرث نعم.
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أها.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أها.
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون to bari mu dauki gurin mahallu shahid din wallahu anzala minas sama'i ma'an ubangiji ne ya saukar muku ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha ya rayar muku da kasa bayan ta mutu inna fi dhalika la'atan liqaumin yasma'un wannan aya ce ga masu sauraro wa inna lakum fil an'ami la'ibra lalle kuma game da dabbobi akwai abun lura abun lura din shine Allah ya gaya muku nusqikum mimma fi butunihi fi butunihi ne ko نعم nusqikum mimma fi butunihi to daga cikin cikin dabba din muke shayar da ku min baini farthin daga tsakanin uwar hanji wadamin da kuma jini muke shayar shayar da ku me labanan kaga wannan abun abun tunani ne yaya tsakanin jini da abu kuma nono ya fito muke fitar muku da labanan khalisan mai kyau tacacce sa'izan lisharibin mai daɗin sha zaka kwankwada da daɗi mun gane ko sai Allah yake cewa min samaratin nakhili cikin ni'ima da muka muku daga 'ya'yan dibino wal a'nabi da inabi tattake zan mihu sakaran nan kuma kuke tatsan giya Allah ya maganar giya ko bai ba yayi shiru akan ta ko bai ba tattake zan mihu sakaran a ciki da kuke tatsan giya duk malaman tafsiri khamran wa rizqan hasana da arziki mai kyau wannan shine mataki na farko na giya an kauda kai game da ita dan ana so a iso gaba sai aka zo mataki na biyu wannan mataki na biyu shine ayar da take gaban mu yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sai aka zo aya ta uku wanda aka hana su ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara aka ce to in tunda dai nan an ce amfaninta cutar wanta ya fi amfaninta da yawa suka bari ‘yan kaɗan suka saura wasu suka ce to inda inda dai ba ta da amfani dan rashin amfanin nata shine bai da yawa bari mu haƙura mana sama da 60% sai suka bari saura ta 40% ko wani abu makamancin haka sai nan sai aka ce to in ko za su sha ma sauran 60 30% din ko ko 20% ko 40% da su har yanzu suna sha sai aka ce in za su sha a mataki na uku kar su sha lokacin sallah sai zama da bayan sallan asuba sai su sha sai a yi ta bacci kafin azahar ta tafi bayan sallan isha ma sai su sha sai su yi ta bacci kafin asuba ta tafi sai zama da iyanan suke sha a mataki na hudu na ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu nan gaba ɗaya an hana gaba ɗaya an abin nan ɗinsu to shi yasa muka ce azumi ya bi matakai jihadi ya bi matakai ko sannan shan giya ita ma sai da aka bi matakai saboda ta riga ta shiga zuciyar mutane innamal khamru wal maisiru abin yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ithmuhuma akbaru min nafi'a wa yasalunaka ma za yunfiquna suna tambaya kuma dukiyarsu menene za su ciyar a ciki qulil afu Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya musu abin da ya saura na bukatunsu in bukatar gidanka miliyan goma ne kuma kana da miliyan arba'in to s- miliyan miliyan talatin ɗin nan a cikinsa ne za ka yi ta ciyarwa ba na nufin ciyarwa ka ciyar da dukiyarka gaba ɗaya ba in ce fanan gidanka dubu uku ne kuma kana da dubu biyar to karka ciyar fiye da wannan da zai shiga cikin bukatun gidanka kai ma ka zo kana bara karka yi haka wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wayancan mutanen da aka ce su yi guzuri dan me yasa aka ce su yi guzuri dan kar su zo su yi bara kai ma abin da ya wuce bukatuwanka na sama din nan saboda rahama ta musulunci shi ake so ka ciyar kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun haka ubangiji yake bayyana ayoyinsa ko kwayi tunani fi dunya ko kwayi tunanin ma yanfa'ukum fi dunya wal akhirah abinda zai amfanar da ku a cikin duniya da kuma cikin lahira wai salunaka anil yatama sai suka zo suna tambayanka kuma game da marayu me alakan marayu da wayannan ayoyi din to sai ka dauke yasalunaka ta farko yas'alunaka ta farko tana maganin barnar dukiya ce a hanyar me hanyar giya da barnar dukiya ta hanyar me ta hanyar caca ubangiji ya gaya musu ku bi a hankali za ku yi ta asaran fa da ba ta da amfani a gare ku sai suka zo yas'alunaka ta biyu in muka bar giya din ita dukiyar kuma yanzu giya ba ta ci caca ba ta ci to a ina ne za mu ciyar na alkhairi sai aka ce al'afu abin da ya saura na bukatuwarku dukiyarka abinda kake gashi bukatuwarka na shekara sauran na sama a cikinsu za ka yi ta ciyarwa daga nan kuma sai suka tuna to ai a dukiyarsu da aka ce al'afu za su ciyar ai kuma akwai marayun da suke hannunsu sai suka tambaya sai Allah yake cewa islahul lahum khair islahul lahum khair kai sulhu a cikin dukiyarsu shine abin alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum da kuma za ku gwamutsa dukiyarsu da taku wannan shine mafi alkhairi a gare ku abin da yasa Allah ya saukar da wannan na ƙarshe din ul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum da kuma tambayan da suka yi su game da wannan shine fadin Allah madaukakin sarki Allah ce la taqar wa la taqrabu mal al yatimi illa billati hi ahsan kar ku kusanci dukiyar barayu illa billati hi ahsan sai da abin da yake ni kyakkyawa wani waje Allah yake ta la ta'kulu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta balbal ne da aka saukar da wayannan ayoyi guda biyu sai sahabbai hankalinsu ya tashi sai hankalinsu ya tashi da hankalinsu ya tashi sai suka je suka yi wata fassara irin tasu a saurari wannan fassara din Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar marayu sannan Allah ya ce wanda ya ci dukiyar maraya da zalunci ya ci wuta balbal to da kafin nan da kafin nan dukiyarsu suna hada ta da na marayu idan akwai maraya a gidanka naman da zai ci na sati na dubu biyu ne to idan suka so ku tsaya ku rike wannan misalin fa in aka so naman dubu biyu in a gidan ne za a iya cinye naman dubu biyu a rana ɗaya to a dukiyar maraya yau sai a sayi naman dubu biyu in aka sayi naman dubu biyu aka cinye shi a rana ɗaya to sai a ci gaba da sayan nama har sai an sayi na kwana nawa barin yi misalin za ku barin ƙara misali idan dukiyarwa idan dukiyar maraya naman dubu biyu zai ci namansa a sati ne sai aka hada da dukiyar maraya da dukiyar gidan mai rikon maraya sai yau aka ɗau kuɗin maraya aka saka kasonsa dubu biyun nan sai aka sayi naman dubu biyu aka cinye shi a yau yanzu sai an yi kwana nawa sannan a ƙara taɓa dukiyar maraya kuma yana cin nama a gidan sai an yi sati in ba ba da misalin ba zai fito ba sai an yi sati idan aka yi sati ya ci na satinsa to in an zo sake saya to sai dukiyar gidan marayu kuma gidan uwayen masu gidan masu rike marayu nan kuma yau sai su huta sai a dau dukiyar marayu sai a sake saka na wani satin in ya ci yau sai yayi sati yana ci sannan a sake sakawa kun gane wannan misalin to da Allah ya saukar da wannan ayan kar ku kusanci dukiyar marayu kar ku yi kaza sai in aka sayo naman satin sai a dafa wa maraya sai ajiye masa in ya ci na yau ya ci na gobe ya ci na jibi kafin kwana hudu sai dukiyar sai naman ya riɓe sai aje a zubar kuma a ce bari a sayi kaɗan-kaɗan akwai wahala sai a sayi da yawa sai yana ruɓewa abincin sai ɓaci kayan sai ɓaci kuma ba za a ce bari a ci ban yi so a biya shi a kayan abincin gandu ba za a yi wannan ba to wannan abin sai ya zama yana damun su sahabbai sai suka zo suka sake tambaya wa yas'alunaka anil yatama sai suka tambaya game da da marayu game da wannan al'amarin da suke ciki da halin da suke ciki sai Allah ya ce islahu lahum khair ku yi sulhu a dukiyarsu ta yadda ba za a ke samun abincin yana rubewa yana baci ba wa in tukhalituhum in ma yanda kuke yi daɗin kuka dawo kuna yi kuna haɗawa da dukiyar kuɗin wanda kuna ga kaman akwai zalunci a hakan ba zalunci bane wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka haɗa dukiyar taku da tasu ma ai ƴan uwanku ne ba kuke rike dukiyar ba wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ai ya san zuciyar mai barna da kuma mai gyara duk wanda ya nufin barna ubangiji ya sani wanda ya nufin gyara ubangiji ya sani والله يعلم المفسد من المصلح وان تخالطوهم فاخوانكم والله يأمر- ولو شاء الله لعنتكم ne ko da ubangiji ya ga dama da sai ya saka muku kunci ta yadda zai hana ku hada dukiyarsu da dukiyar ku din amma ubangiji sai ya bar ku inna allaha azizun hakim lalle ubangiji mabuwayi ne mai hikima za mu dakata a nan gurin na so a ce mintunan sun fi haka dr hausawi yana nan a tattaunawa da za mu yi da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala zan dakata a nan gurin dr kamar yadda na sanar a jiya ko akwai hadisin ah, la taghdab insha Allah na san za mu samu koda 40 minute ne nan gaba sai zama da idan wannan mintunan suka cika a dora mana episode 2 a kai ya zama da duka yana daga cikin wanda za mu yi amfani da su insha Allah subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a kashe wancan wutan